بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na 28 ne yau ko 28 ga watan rabi'u thani hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1445 wadda ta yi daidai da sha biyu ga watan sha ɗaya miladiya ta dubu biyu da ashirin da uku kamar yadda muka saba haɗuwa wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zuro a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin usulu sunna na babban malami ibn abi zamanin rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 24 a cikin wannan littafi mai albarka muna kuma cikin babi na 18 babin imani da mizani wato sikelin au inda a darasin da ya gabata muka karatu akan ainihin wato almizan bayan karkare karatu akan al'imanu bilhaud wato imani da tafkin annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa mizani ɗaya ne daga cikin wato al'amuran da suka shafi gaibu wanda wajibi ne yin imani da su kuma ahalus sunna ba su da matsala game da yin imani da almizan cewa akwai wani ma'auni ranar tashin alkiyama da za a auna ayyukan bayi akwai wanda ainihin wato ma'auninsu na ayyukan alkhairi zai yi nauyi wa'yannan su ne wa'yanda za su samu kansu cikin rayuwa mai gamsarwa Allah ka samu a cikinsu sannan akwai wa'yanda ma'aunin ayyukansu zai yi rashin nauyi zai zama shafal to wa'yannan makomarsu ba mai kyau ba ce wal iyazu billah Allah ya tsare mun karanta ayoyin da suke da alaka da haka sannan mun karanta wasu daga cikin hadithai duk da suke tabbatar da mizani sikelin awon ayyuka gaskiya ne mun karanta hadithi na 90 da na 91, 92 har da 93 dukkaninsu suna nuni ne zuwa ga gaskata almizan wato ainihin wato ma'auni ko sikelin auna ayyuka ranar tashin alkiyama muna ciki dai ba mu kai ƙarshen babin ba sai ainihin lokaci ya cin mana da haka za mu karanta wata wata aya cikin suratul kahfi ina jin da kanta ne alal muallif rahimahullahu ta'ala qala yahya qawluhu fala nuqimu lahum yawm alqiyamati waznan wato yahya yake cewa fadin Allah madaukakin sarki fala nuqimu lahum yawm alqiyamati waznan ba za mu sanya musu sikelin awo ba ranar tashin alkiyama ma'ana kafirai saboda babu wani abin tsiya da suka babu wani abu da suka tsinana bal ma sun mutu akan kafirci da haka duk aikin da suka yi koda yana da kyau a wannan duniyar dama Allah ta'ala ya gaya mana wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura da haka aikin su duk zai tashi a iska tunda basu taba cewa la ilaha illallah ba muhammadur rasulullah da haka babu bukatar a sanya musu wani sikeli da zai auna ayyukan to wani aiki suka yi hadda za a auna to shine Allah ta'ala ce fala nuqimu lahum yawmal qiyamati waznan ba za mu sanya musu ma'auni ba ranar tashin alkiyama huwa mithlu qawlihi wannan yayi daidai da fadin Allah ta'ala wa man khaffat mawazinu wanda ma'aunin ayyukansa yayi shafal fa ulaika alladhina khasiru anfusahum to waɗannan waɗanda su ne waɗanda suka wato yi hasarar rayuwarsu fi jahannama khalidun kuma su masu dawwama ne a cikin wutar jahannama Allah ya tsare wa akhbarani ibn wahb an ibn waddah an zuhair ibn abbad annahu qala kullu man adraktu min al mashayikh malik wa sufyana wa fudail wa isa ibn yunus wa ibn al mubarak wa waki' ibn al jarrah kanu yaquluna al mizan haqqun ibn wahab yake cewa wato ibn abi zamanin yake cewa ibn wahab ya bani labari daga ibn waddah shi kuma daga zuhair ibn abbad zuhair bin abbad yake cewa kullu man adraktu min al-mashayikh duk wa'anda na riska daga cikin manya-manyan malaman musulunci malikin kama daga kan imamu malik wa sufyan da sufyan al-thawri wa Fudail da Fudail bin Iyad wa Isa bin Yunus da Isa bin Yunus wa ibn al-Mubarak da ibn al-Mubarak wa Waki' ibn al-Jarrah wa'annan manya manyan malamai kanu yaquluna al-mizanu haqqun dukkanin su na riske su suna da aqidar al-mizanu haqqun ma'ana suna cewa mizanin auna ayyuka ranar tashin alkiyama gaskiya ne da kaga kenan wannan aqida ce mai kyau wadda kana da salaf akanta duk sanda ka kudurce wannan aqida to ka kudurce aqidar salaf wanda suke magabata na kwarai a cikin wannan al'umma wa qala ibn waddah ibn waddah yake cewa sa'altu yahya ibn ma'in an yace na tambayi yahya ibn ma'in shi ma game da al-mizan wato sikelin auna ayyuka faƙal haƙƙun sai ainihin wato yahaya bin ma'in yake cewa wato mizani sikelin auna ayyuka gaskiya ne ƙala muhammadun muhammad ibn abi zamanin yake cewa ra'aitu fi tafsiril kalbi wato na gani a cikin tafsirul kalbi an abi salihin daga abi salih an ibn abbasin daga abdullahi dan abbas annahu kala ya ce huwa mizanun lahu lisanun wa kiffatani yake cewa naga ainihin wato a cikin tafsirin alkalbi a cikin tafsirin kalbi yace na gani a cikin tafsirin kalbi wato shi alkalbi shi kuma daga abi salih daga ibn abbas ya ce shi mizanin nan lahu lisanun yana da harshe wa kifatani da kuma kunnuwa guda biyu ma'ana yana da ɓangarori guda biyu ɓangaren dama da ɓangaren hagu wannan magana da malin ya jingina ta zuwa ga tafsirin kalbi wato albai ya fitar da ita a cikin shu'abil iman mujalladi na biyu rakam na 278 yake cewa abu abdurrahman addahan ya ba mu labari shi kuma ya ce alhassan ibn muhammad ibn harun ya ba mu labari shi kuma ya ce ahmad bin muhammad ya ba mu labari wato ibn muhammad ibn nasir shi kuma yake cewa yusuf ibn bilal ya ba mu labari shi kuma muhammad ibn marwan ainihin wato alkalbi shine ya ba shi labari bihi da wannan isnadin ko wannan magana da kaji cewa abdullahi dan abbas ya ce mizanin nan yana da lisan yana da harshe kuma yana da ɓangarori guda biyu wannan hadisin ƙarya ne asarun maudu ina fata an gane wato asar ne magana ce wadda take kirarta aka yi ba gaskiya ba ne kuma babbar illar wannan isnadin shi kalbi ɗin kansa kaga har tafsiri ne da shi amma shine babbar illa ma a cikin wannan isnadin shi kalbi domin kalbi muttahamun bil kadhib kaga wannan yana daga cikin mummunar sukar da za a yi mutum yana daga cikin muttahamun bil kadhib wanda ake tuhuma da ƙarya sannan abu salih shi kuma abu salih din da'ifi ne domin shi kalbi ya ce ya ji wannan maganar ne daga kal daga abu salih to shi kalbi muttahamun bil kadhib shi kuma abu salihin da'if kaga wannan asar bai tabbata ba shi sa imamu zahabi a cikin almizan mizanul i'tidal yake a cikin mujalladin sa na biyu na uku kai shafi na 50 da 556 zuwa 159 yake cewa sufyan ya ce kalbi din nan qala li abu salih wato yayi magana game da alkalbi yake cewa abu salih ya ce unzur kullu shay'in rawaita anni an ibn abbas fala tarwihi wato shi kansa qalal kalbi kalbi yake cewa abu salih ya ce masa dukkan ka duba da kyau duk abin da ka ji ka ruwaita daga gare ni ni kuma na ce ma daga ibn abbas to kakka ba da kakka ruwaitar da shi kakka ba da shi a matsayin ruwaya an gane ko haka sufyan ya kuma cewa kalbi ya ce mun kullu ma haddathtuka an abi salihin fa huwa kadhibun duk labarin da kaji na baka labari kuma na ce naji daga Abu Salihin to ƙarya ne haka Ibn Hibban yace mazhabuhu fi din wa wuduhu al-kadhib fihi azhar yake cewa mazhabuhu fi din wa wuduhu wa wuduhu al-kadhib fihi azhar min an yuhtaju ila al-igraqi fi wasfihi yake cewa game da matafiyarsa a addini shi wannan kalbi din da kuma bayyanar ƙarya tattare da shi wannan babu bukatar ma a zurfafa wajen sufanta maka wane ne shi an gane ko wa sayyi'ul mu'taqad aqida sama mummuna ce shi kalbi bai da aqida mai kyau min alladhina yaquluna shi fa kalbi din yana daga cikin masu masu aqidar inna aliyan lam yamut sayyidina yana da yana daga cikin masu aqidar raja'a yana ganin sayyidina ali bai mutu ba wa annahu sayarji kuma zai dawo wai wa yamla'uha adalan zai cika wannan duniya da adalci kama muli a jauran kaman yanda aka cika ta da zalunci ko kaman yanda ta cika da zalunci to sayyidina alwai zai dawo ya cika ta da adalci yana da aqidar wai idara au sahabatan idan kaga girgije ka kalli sama qalu sai su ce amirul mu'minina fiha wai sayyidina ali ne a ciki irin wanda za ka gani a cikin wata a cewa ne to su ma suna yana cikin masu aqidar in kaga abin nan sai ce aliyu ne a ciki shi yasa imam zahabi ya ce yarwi an abi salihin an ibn abbas a tafsir da aka yi kan ruwaici tafsirinsa daga abu salihin shi kuma daga ainihin wato ibn abbas abu salihin shi kuma lam ya rabu abbasin shi kuma abu salihin ma bai taba ganin abdullahi dan abbas ba da aka gane dukkan su al-mawquzatu wal mutaraddiyatu ne wannan dihatu wa ma akala sabu wala sami al-kalbi min abi salihin illa al-harfa ba'da al-harf an gane ko da haka aka suka ci gaba da bayani akan wannan ainihin da haka wannan asar cewa abdullahi dan abbas ya ce mizani yana da ainihin wato abin nan guda biyu ma'ana yana da kifa wato yana da lisan kuma yana da kifatan to wannan magana ce wadda take ba tabbatacciya ba ina fata gane wannan dama shine kuma karshen babun ko babun fil imani bis sirat babin da zai yi bayani game da yin imani da siraɗi bayan ka yi imani da cewa akwai sikelin auna ayyuka ranar tashin alkiyama to kuma wajibi ne ka ƙudurce a zuciyarka ka furta da bakinka gaɓoɓinka kuma su aiwatar su yadda cewa akwai siraɗi wata gada da za a tsallaka ranar tashin alkiyama ala muhammad muhammad ibn abi zamanin yake cewa وأهل السنة أهل السنة يؤمنون سني إيماني بالسراط دسراط وأن الناس يمرون عليه كما سني دتشوا متاني زاس شجي تكن ونن سراط يوم القيامة رانا القيامة على قدر أعمالهم غرغدن أيكنسو gwargwadon ayyukanka ayyukansu gwargwadon tsallakawarsu wasu za su tsallaka da wuri wasu za su yi nawa wajen tsallakawa wasu za su kasa tsallakawa za su rubuta cikin wuta Allah ya tsare da haka wannan shine gwargwadon ayyuka iya aikinka iya saurin wucewarka kan wannan gada ta siradi ina fata an gane قال وحدثني إسحاق عن ابن خالد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال حدثني ابن مسهر عن داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات أين يكون الناس يومئذ قال على الصراط ابن أبي زمانين كتشوا إسحاق يا باشي لاباري shi ma daga malaminsa ibn Khalid shi ma daga ibn Waddah shi kuma daga ibn Abi Shayba ibn Abi Shayba yake cewa Ali ibn al-Mus Ali ibn Mushir ya bashi labari daga Dawud daga Sha'abi shi kuma Sha'abi ya ji daga Masruq shi kuma Masruq daga Nana Aisha domin yana cikin almajiran Nana Aisha Masruq radiyallahu anha qalat yace ya ji ta tana cewa ya ruwaito daga gare ta tana cewa sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na Aisha ta ce na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ƙaulillahi azza wa jal game da fassarar faɗin Allah mai girma da ɗaukaka ko game da faɗin Allah mai girma da ɗaukaka yau matubaddalul ardu ka tuna ranar da za a sake wannan ƙasar ghairal ardi da wata ƙasar ba ita ba wasamawat za a canza wannan samman da wasu samman ba su ba an gane ko yau matubaddalul ardu ghairal ardu wasamawat a yawma tubaddalu samawat ghayra samawat an gane ko ranar da wato ka tuna ranar da za a saki a musanya wannan kasar da muke rayuwa a kanta da wata kasar wadda ba ita ba ka tuna ranar da za a sake wata saman ba saman da ka sani ba to sai na Aisha ta tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam ranar da za a sake wannan kasar da muke kai an ce za a sake ta da wata kasar ita ma sama za a sake ta aina yakunu nasu yawma idin to mutane a ina za su kasance a wannan rana qal sai manzo Allah ya ce ala sirat mutane duk suna can kan siradi an gane ko mutane suna kan siradi wannan hadisin isnadin sa yana da rauni da cewa hadisi ne sahihi ya inganta ta wata hanya domin imam muslim ya fitar da shi a cikin sahihu muslim a mujalladi na hudu rakam na 2791 ta hanyar ibn abi shaiba shi ma ya ruwaito kwatankwacin haka wa ibn khalid huwa ahmad bin khalid ibn yazid shi kuma ibn khalid din nan shine ahmad ibn khalid ibn yazid abu amr al-qurtubi kana hafizan mutqinan shi kuma hafiz ne wato mutqin riwayat wato riwayatan wato mutqinan riwayatan lil hadith mukthiran wanda ya rawaito hadisai da yawa ya rasu a shekara ta 322 ka duba ainihin wato littafin bughyatul multamas shafi na 175 da haka hadisin wannan isnadin dai da muka karanta yana da rauni amma ya inganta ta wata hanya wadda imam muslim ma ya kawo wannan hanya din da haka hadisi ne ingantacce cewa mutane ranar tashin alkiyama in an canza sama an canza ƙasa to za su kasance ne akan siradi to kaga wannan wato aya din fassararta da kuma bayanin da annabi yayi ya nuna ya tabbatar da siradi cewa akwai siradi وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال حدثنا سعيد بن أبي أروبة عن قتادة عن, عن الحسن البصري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له بعض أهله يا رسول الله أيذكر الرجل يوم القيامة حميمة فقال ثلاثة مواد لا يذكر فيها أحد حميمة عند الميزان حتى ينظر أيثقل ميزانه أو يخف وعند الصراط حتى ينظر أيجوز أم لا يجوز وعند الصحف حتى ينظر أبيمينه يأخذ صحيفته أم بشماله Ibn Abi Zamani ne ke cewa mahaifina ya bani labari ya karantar da ni wannan hadisi daga Ali shi kuma Aliyu an karantar da shi wannan hadisin ta hanyar Abi Dawud Abu Dawud shi kuma ya samu wannan hadisin daga Yahaya. Yahaya yake cewa Sa'id ibn Abi Aruba ya ba ya karantar da mu ya zantar da mu wannan hadisi. Shi kuma daga Qatada, Qatada kuma daga Hasanul Basri. Hasanul Basri yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala lahu ba'du ahli wata daga cikin iyalan Annabi sallallahu alaihi wasallam ta tambaye shi tace ya Rasulullah ya ma'aikin Allah ayazkuru ar-rajulu yawmal qiyamati hamima wai kuwa ranar tashin alkiyama mutum zai iya tuna masoyinsa? Faƙal, annabi sallallahu Alaihi wasallam sai ce, Salasatu mawaɗina, ai, a wurare uku, la ya fiha ahadun hamima, babu wanda zai iya tuna wani masoyinsa in yana wannan wuraren guda uku. Indal mizan a daidai gurin auna ayyuka ɗin nan ba mai tuna kowa. Ba wanda za ko masoyin naka, iyayenka, ‘ya'yanka, matarka, ballantana abokai duk wani masoyi naka ba za ka iya tunowa da shi ba a daidai lokacin da ake tsaye a wajen wato mizan wajen auna ayyuka hatta yanzu har sai mutum ya ga a yasqulu mizanuhu aw ya khifa shin mizanin awan ayyukansa zai yi nauyi ko zai yi shafal tunda ba shi da masaniyar zai yi nauyi ko ba zai yi nauyi ba to ba zai iya tuna kowa ba har sai ya ga makomar awan ayyukansa a nan ne kuma in yayi nauyin ko kuma yayi rashin nauyin sannan kuma zai ga cewa a wani matsayi yake wa inda sirat wuri na biyu da ba mai iya tuna wani masoyinsa a wajen siradi wajen ƙetare siradi hatta yanzura har sai mutum ya ga a ya juzu shin zai tsallake au amla ya juzu ko ba zai iya tsallakewa ba to a daidai wannan lokacin ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wanda zai iya tuna masoyinsa a wuri na uku wa inda suhuf da kuma wajen raba takaddun ayyuka hatta yanzura har sai mutum ya ga abi yaminihi ya akhudhu sahifatahu shin da hannun damansa zai karbi takaddun ayyukansa am bi shimali ko da hannun hagu to a wayannan wuraren tunda ba ka da amsa to ba za ka samu natsuwa ba ba wanda za ka iya tunawa har sai mutum ya ga a ina ya fada wannan hadisin isnadinsa yana da rauni saboda hadisi ne mursal na farko malamin shi ibn abi zamanin mahaifinsa kenan kaga ma dama an mun sha karanta mahaifinsa da'ifi ne to ba malamin sa ba ba, ba mahaifin nasa ba malamin mahaifin nasa shi ma da'ifi ne yahya bin salam shi ma mun sha karanta a baya shi ma da'ifi ne wayannan da shi ibn abi zamanin da ainihin wato malamin sa an gane ko yawa ibn abi zamanin da kuma malamin sa ali an gane ko da yahya bin salam wannan mun sha karanta bayanin su a baya cewa suna da rauni ta fuskar isnadi to sai kuma sa'id ibn abi aruba sa'id ibn abi aruba min athbatin nas yana daga cikin waɗanda suka fi tabbas suka fi zama tabbatattu fi katada wajen ruwaito maganganun katada wa huwa thiqa kuma amintaccen mutum ne illa malami kai a illa annahu mukhtalidun sai dai shi ma yana yin ikhtiladi ya samu ikhtiladi abu hatim ya ce thika qabala an yaktalid wato amintacce ne ana karɓar ruwaya sa kafin ya samu ikhtiladi wato in kwakwalwa ta dan samu matsala ko tsufa ko rashin lafiya aka samu rikirkice wata to sai mutum ya zama hadisansa su ma duk sun zamanto sun samu ikhtiladi to kafin ya zama ya samu ikhtiladi thika ne in ya kan yi ruwaito ana karba shi ibnu abi aruba ka duba sharhu ilal tirmidhi na ibn rajab mujalladi na biyu shafi na 743 za ka ga wannan haka kuma wannan hadisin mursal ne domin yana daga cikin marasilul hasanul basri shi ma marasil na hasanul basri mun sha karantawa suna daga cikin marasil masu rauni an gane ko mun karanta a baya cewa marasilul hasan marasilul hasanul basri da'ifa duk suna da rauni hadisin dai an samu saɓani fi wasulihi wa irsali wal ikhtilafu fihi ala al-hasan kuma duk sabanin da aka samu akan wannan hadisin akan shi Hasan al-Basri ne al-Husayn ya ruwaito wannan hadisin daga al-Fadl bin Musa an Hizam bin Mahran daga Hasan al-Basri ta wannan hanyar mursala ce hadisin mursal Ibn al-Mubarak kuma ya ruwaito a cikin az-Zuhud sha wato rakam na 1361 sai ya wafaka wa Hizam bin Mahran da ruwayarsa wannan ta katada kamar yadda shi ibn abi zamanin ya kawo ta sannan yaqub ibn ibrahim ad-dauraqi shi ma ya ruwaito wannan da hamid ibn mas'ada dukkaninsu daga isma'il ibn ibrahim wanda ya fi shahara da ibn ulayya daga yunus daga al-hasan al-basri daga aisha marfu'an nahawahu ibn a wato abu dawud shi ma ya fitar da wannan hadisin a cikin musnad dinsa kuma da ya ruwaito shi sai ya yi shiru sakata anhu ya yi shiru bai ce komai ba kai sannan ibrahim wato da humaid ko hamid ibn mas'ada wato sun yi mutaba'a ga hafiz musaddad ibn wato a musarhad alhakim shi ma ya ruwaito wannan a cikin almustadrak ta hanyar musaddad daga isma'il shi ma hanya ce marfu'a da haka shi sa abu abdullahi al-hakim ne saburi yake cewa wannan hadisi ne sahihi isnaduhu ala shartu shaykhain laula irsalun fihi ba dan an samu irsali ba a ciki to da hadisin ya cika sharuɗan ainihin wato rijalu wato shartu sahihain ko shartu shaykhain to sai dai akwai irsali a cikin sa tsakanin Hasanul Basri da Aisha radiyallahu anha على أنه قد صحت الروايات أن الحسن قد كان يدخل وهو صبي domin ruwayoyi sun inganta cewa Hassanul Basri ya kasance yana shiga wajenta lokacin ainihin wato yana yaro yana shiga mun- wato manzilu Aisha yana shiga gidan Nana Aisha amma lokacin yana yaro da Ummu Salama duk yana shiga haka al- al'ajuri a cikin shari'a shi ma ya ruwaito wannan hadithin ta hanyar Yahya bin Sa'id daga Hamid ibn a- wato Humaid ibn Ayyash daga Mu'ammal ibn Ismail daga Mubarak daga Hassan daga Aisha marfu'an da haka sai suka yi tawasuli ma'ana falwasiluna aw saqu wayanda suka ce hadithin mausul ne ya dangana zuwa ga Aisha radiyallahu anha to wannan magana sun fi zama tabbatattu wa akthar kuma sun fi yawa lakin ma'a zalika sai dai duk da haka fa huwa isnadun da'ifun isnadin hadisin yana da rauni saboda an samu inqita'i datsewa kamar yadda aka yi ishara zuwa ga kamar yadda ainihin wato a, alhakim ya yi ishara zuwa ga haka kuma imamu zahabi ya wafaka masa ina fata an gane sai dai alhassanul basari an yi masa mutaba'a fi riwayati a wannan ruwaya tasa daga aisha marfu'an taba'ahu ala zalika waye ya masa mutaba'a akan haka akwai al-imam amir ibn shurahbil ko shura'a shura'a wato shurahil ash-sha'bi anha marfu'an haka ibn abi shayba a cikin al-musannaf ta hanyar abi khalid al-ahmar daga abil fadl daga ash-sha'bi daga aisha marfu'an da haka wato hadisin an samu ainihin wato maganganu akan shin hadisin mursal ne ko kuma hadisi ne mausul to malam dai anan ya ce waɗanda suka ce hadisi ne mausul to sun fi yawa kuma sun fi ainihin wato inganci kuma hadisin ya samu mutaba'a ta wasu hanyoyin daban-daban im- ya wato shi Hassan al-Basri ya samu mutaba'a ta wasu hanyoyin na fata an gane da haka dai hadisin kaga kenan zai iya inganta in an bi waɗanda suka ce hadisin ya zama mausul قال يحيى قال حدثني يونس عن أبي إسحاق عن أبيه عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال الصراط على جهنم مثل حد السيف والملائكة معهم كلاليب من حديد كلما وقع رجل اختطفوه فيمر الصف الأول كالبرق والثاني كالريح والثالث كأجود, ال... كأجود خيل والرابع كأجود البهائم والملائكة يقولون اللهم سلم سلم يحيى yake cewa Yunus ya bashi labari daga Abi Ishaq daga mahaifinsa daga Al-Ahwas Abil Ahwas daga Abdullahi bin Mas'ud Abdullahi dan Mas'ud yake cewa as-siratu ala jahannam shi fa sirat din nan wata gada ce wani wato gada ce wanda aka shimfida ta akan wutar jahannama mithlu haddi saib wato tana da kaifi shi siradin yana da kaifi kamar kaifin takobi wal mala'ikatu ma'ahum kalalib min hadid sannan mala'iku suna nan a wajen suna rike da ainihin wato kal- kalalib wato kamar ka ce kus- kugiyoyi ko kuma ka ce ainihin wato kalalib wato makata da fatsa min hadidin na karfe kullama waqa'a rajulun duk sanda suka ga mutum waqa'a ya fada iqtadafuhu sai su cafe shi su fusgiyo shi da wannan ainihin wato khalalib din su fa yamurru safful awwal sahun farko da za su zo su tsallaka siradi kalbaraki za su tsallake siradi kamar walqiya Allahumma ja'alna minhum za su tsallake kamar walƙiya yadda kaga walƙiya fal din nan kafin ka rufe ido ka bude har an yi- an gama to haka wasu za su tsallake siradi kamar walƙiya wasani na biyu wato tawaga ta biyu su kuma ko ka ce a- rukunin aji na biyu su kuma karre za su tsallake siradi kamar iska yadda kaga iska fu ta taso haka su kuma za su tsallake shi wasalif na uku ka ajwad kailin kamar ingarman doki yanda ingarman doki ke gudu to haka su kuma za su tsallake su raɗi warrabi'u rukuni na hudu ka ajwadil baha'im kaman nagartattun dabbobi kaman ka ce rago karo yanda yake gudu wajen abin nan ko kuma taure wato wanda yake karo ko sa karo wanda ke wuce ainihin abu da gudu to haka su kuma za su wuce ka ajwadil baha'im wal mala'ikatu yaqulun mala'iku suna gurin suna ta cewa Allahumma sallim sallim ya Allah sallim ka kubutar kubutar to wannan shi ma hadisin isnadinsa yana da rauni a ba shi bane shi to shi ma dai isnadin yana da rauni kamar da yanda na ambata kamar yanda na ambata ka ka sabiki kawai wanda zaka kara akan domin wayanda suka ruwaici wancan suna cikin wannan su suka ruwaito wannan da haka abinda aka faɗa a wancan na rashin inganci ko wasu da suka shigo suna da rauni to shi ma dai wannan yana da wannan sai dai kawai abinda zaka kara shine anna aba ishaq as-sabi'i akwai abu ishaq as-sabi'i shi kuma mudallis yana yin tadlisi min ahli thalitha kama fi tabaqat kaman yanzu yazo a cikin ainihin wato tabaqat sabha ta 101 libn hajarin da haka wa huwa mukhtalidun shi ma ya samu ikhtiladi wa sama'u yunus minhu ba'da al-ikhtilad kuma an ji shi yunus ya jiyo hadisi ne daga ainihin wato shi abu ishaq as-sabi'i bayan ya samu ikhtiladi kun san idan malami ya samu ikhtiladi to malamai suna da wani adalci da insafi malaman hadisi sai a gano ɗaliban malam na farko lokacin malam yana lafiya kalau kwakwalwarsa ba ta ruɗe ba to waɗanda suka yi ruwaya kafin kwakwalwar malam ta sami ikhtilaɗi ruɗewa to ruwayoyinsu ingantattu ne ana karɓa tunda shi malamin a karan kansa bai da matsala mutumin kirki ne kuma ana karɓar ruwayarsa to amma ya haɗu da wata larura a ƙarshe ko ta rashin lafiya ko wani haka ya sami ikhtilaɗi da juyewa da rikirkicewa kwakwalwa da haka ya sai ɗauko can ya haɗa da can to sai a gano ɗaliban da suka yi karatu a wajensa kan ya sami ikhtilaɗe maganar wato hadisan su ingantattu ne amma duk ɗaliban da daga baya ba su san shi ba lokacin yana da lafiyar kwakwalwa sai bayan ya sami ikhtilaɗi suka zo wajensa suka yi karatu a wajensa to wannan su kuma ba a karɓar ruwayansu to an gano shi abu ishaq as-sabi'i ya sami ikhtilaɗi ina fata an gane ya samu ikhtiladi to kuma ainihin wato Yunus ya yo ruwaya daga wajensa Yunus ya yo ruwaya daga wajensa to kuma Yunus din nan da yo ruwaya daga Abu Ishaq Sabi'i ya yo ta ne bayan ya sami ikhtiladi an gane ko yawa sai dai al-Hakim Abu Abdullah an-Naisaburi a cikin al-Mustadrak ya fitar da wannan hadithin a mujalladinsa na biyu shafi na 375 zuwa shafi na 376 ta hanyar Muhammad ibn Ishaq as-Saffar yake cewa Ahmad ibn Nasr ya ba mu labari yace kuma Amr bin Talha ya wato ya ba mu labari yake cewa Isra'il ya ba mu labari daga Abi Ishaq bihi Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi yake cewa sahihun ala shart ash-shaykhain wa lam yukhrijahu ووافقه الذهبي وقال أبو سعيد الخدري أبو سعيد الخدري كتاب بلغني أن الجسر أدق من الشعر وأحد من السيف صحيح مسلم wannan ka koma cikin sahihu muslim akwai wannan ainihin Abu Sa'id al-Khudri yace na samu labari ma an gaya mun cewa wannan gadar ta siradi adaqqu min ash-sha'ra ta fi silin gashi sirantaka wa ahaddu min as-sayf ta fi takobi kaifi kuma kowa sai ya tsallaka wa in minkum illa wariduha tana nan tana jiran kowa babu wani daga cikin ku sai kowa sai ya tsallaka kana ala rabbika hatiman maqdiya sai dai thumma nunajjil ladina taqaw wa nadharu adh-dhalimin fiha jithiya kowa zai tsallaka amma Allah ta'ala ce zai tsamar zai tseratar da allazina taqaw waɗanda suka yi taqawa wa nadharu adh-dhalimin fi hajisiya za kuma mu bar azzalimai kafirai a cikin ta suna gurfani Allah ta'ala ya tsare mu qala yahya fi tafsir al-kalbi yahya ya faɗa a cikin tafsirin kalbi qawluhu fadin sa yawma yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya wallazina amanu ma'a ranar da Allah ba zai kunyatar da annabi ba wallazina amanu ranar da Allah ba zai kunyatar da masu imani ba ma'ahu tare da annabin nuruhum hasken su yas'a baina aidihim yana tafe yana tafiya gaba gare su wa bi aymanihim da kuma daman su qal sai ce yu'ta kullu mu'minin nuran za a ba wa kowane mumini haske wa ba'dhum akthara min ba'd sai dai wani haskensa ya fi na wani an gane ko da haka duk wanda ka ganshi da haske a ranar tashin alkiyama a siradi na farko dai wutar jahannama duhu ne da ita duhun mai matukar muni sannan siradin nan akan ta yake kaga gurin duhu ne da shi sannan ga yanayin kaifiyar siradin ga sirantakar gada ce siririya sannan ga kaifi sannan kuma ga duhu to ka kaddara ma yanzu a daura lilo daga farkon wannan rumfar zuwa ƙarshen talilo a ce kowa ya bi ta kai wayanda za su sukuto su suka fi yawa ko wanda za su iya kaiwa lilo kawai a ɗaura lilo a ce kowa sai ya hau ta kan lilan ya wuce daga nan kawai ba wani to waye san iya tsawon siraɗin daga inda za a tako zuwa ƙarshensa kuma kowa sai ya tsallaka kowa sai ya tsallaka ga irin usulubu kaifiyar siraɗin sannan ga duhu ko da haske tsallaka shi akwai haɗin to ballantana ga duhu to kuma duk wanda ka ganshi da a ranar da aka fi buƙatar haske kenan shi yasa Allah ta'ala ce yau mai ƙulul munafiquna wal munafiqatu lil ladina amanu nzuruna naqata bismin nurikum sai Allah ce qilar ji'u wara'akum sai mu'mine su ce qilar ji'u wara'akum faltamisu nura faduriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi rahma wa zahiruhu min qibalihi al'azab yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa garratkum al'amani hatta jaa amrullahi wa garrakum billahi al-garur ranar da munafukai maza da mata za su ce wa muminai ku dan jira mu mu dan kunna hasken ku mana mun gan ku kuna tafiya a haske mu kuma muna cikin duhu ku dan tsaya mu kunna hasken ku mana sai ayya ai mu ma hasken ba anan muka same shi ba ku koma bayan ku ku samu na ku hasken kuma sai su dauka ana nufin baya suna waiwayawa faduri ba bainahum bisurin sai a sanya katanga da shamuki tsakanin su lahu babun batinuhu fihi rahama wa zahiruhu min qibali al-azab ta can gaba rahama ce bayansa kuma inda munafikan suke shi kuma azaba ce yunadunahum sai kaji munafikai sun fara raraka kira alam nakum ma'akum a duniya ba tare da ku muke ba tare da ku fa muke harkoki tare da kai fa abokina ne alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa garratkum al-amani to don haka wannan ranar za ga hasken shi ma akwai wanda za gan shi da haske kamar security light hasken kwarai da gaske nasa ne shi kadai ba ba a shiyari akwai wanda kila haskensa za gan shi kamar ainihin candle wani haskensa kamar fitilar kwai wani haskensa ma dim haka aikinsa ne haka fa ba haske sosai sai ga dai dishi dishi haka da hanau gara mannau an fahimta wani kuma aikinsa shine sai ga sai ya kama sai ya mutu sai ya kama sai ya dan fara tafiya yana murna sai ga haske ya dauke aikinsa ne haka an gane ko kamar da gaske sai ganshi ya fara zuwa masallaci sai kuma ya daina zuwa kamar da gaske sai ganshi yana zuwa wajen harkokin addini sai ga ya daina kamar da gaske yana aikin alheri sai kuma wata rana ga to shine sai ga hasken sa yana haka an gane ko yu'da kullu mu'minin nuran za a bawa kowane mumini haske sai dai wa ba'dhum akthar min ba'd wasu hasken su yafi na wasu fa yajuzuna ala sirat za su dinga ketare siratin ka hayatil barq kamar walqiya wa minhum daga cikin su man yakunu akwai wanda zai kasance karakdil faras aljawad kamar sukuwar ingarman doki wa minhum daga cikin su man yas'a sa'ayan akwai wanda zai wuce da sauri ko da gudu wa minhum man yazhafu zahafan a cikin su akwai wanda zai dinga rarrafe da rarrafe zai tsallake wa hum yaquluna amma duk da haka suna cewa wa humul ladina yaquluna kai sune waɗanda suke cewa rabbana ya ubangijinmu atimim lana nurana atimim lana nurana hasken nan namu ya dore shine ma'ana a cimim lana nurana zaka ji suna ce ya ubangiji hasken nan da ka hasko mana da shi din nan ya Allah hasken nan namu muna roƙonka ya dore a cimim lana nurana Allah muna roƙon hasken nan namu ya dore wa ghafir lana ka gafarta mana innaka ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai cikakken iko ne kai akan dukkan komai na fata an gane wannan yana cikin ainihin wato suratu at-tahrim wannan ayar rabbana atmim lana nurana tana cikin suratu at-tahrim aya ta 8 ko babun fil imani bi shafa'a babun da zai bayani akan yin imani da ceto yanzu waɗannan bayanai da muka karanta ya tabbatar da siraɗi gaskiya ne ba wai tatsuniya ba ce ba wai wai ba ne siraɗi gaskiya ne babun fil imani bi shafa'a sai kuma babun da zai bayani akan ceto ala muhammadun muhammad ibn abi zamanin yake cewa ahlus sunnati yu'minuna bi shafa'a ahlus sunna ba su da matsala ba su da kes game da abin da ya shafi ainihin shafa'a sun yi imani da ceto ranar tashin alkiyama wa qala azza wa jal Allah mai girma da ɗaukaka yana ce asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda asa wato da ƙaunar an yaba asaka rabbuka ubangijinka zai tashe ka maƙaman mahamudan a matsayin shayabo da ƙaunar haka muna fata da ƙaunar Allah zai tashe ka ranar tashin alkiyama a matsayin shayabo shine maƙaman mahmuda suratul isra'i ayata saba'in da tara wa haddasa ne sa'id ibn fahlun قال حدثنا أبو داود عن خزرج بن عثمان عن ثابت عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لاهل الكبائر من امتي انس بن مالك الله يقرا masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace shafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati ceto na yana nan ga waɗanda suke ma'abota manya-manyan laifuffuka daga cikin al'ummata ina fata an gane eh annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisin ya tabbatar da zai ceci masu laifuffuka manya-manya daga cikin ainihin wato al'ummarsa amma fa koda yaushe ka sani cewa an aka yi magana ceto fa sai fa bayan mutum ya shiga uku dan in aka ce aje ayo beli kaga mutum already yana hannu kenan dan kan mutum ya dinga jin ceto ne ta to ai ba ko mutum da dayan ce ai za a yi ceto kila ma shiga cetan ina fata an gane dan duk wanda aka ce ya shiga hannun beli to in ka je za ka kila sai da aka yi bal da shi an dan sassama shi haka da sauransu saboda haka ka dinga murna gara kawai tun ajin farko din nan kalbar din nan kawai a wuce haka muka fi sau insha Allah ko to wannan isnadin sa muhtamil wal hadithu sahihun isnadin sa dai akwai ihtimali amma dai hadithin ya inganta saboda a ciki dai akwai Sa'id bin Fahlun wanda mun sha tattaunawa a kansa a baya cewa yana cikin wayanda in suka zo a cikin isnadi isnadi yana da rauni sannan kuma ga Khazraj ibn Uthman as-Sa'di Abu al-Khattab qala fihi ibn Ma'in ibn Ma'in yace salihun mutumin kirki ne al-Ijli yace thika an yabi wannan bawan Allah Khazraj ibn Uthman dara kutsani shi yace uterak yace ba cika karbar wato ana itira wato ana barin sa ba a karbar abin nan dinsa je addara kutsani Abu Dawud yake cewa Sheikhun Basri wato wani dattijo ne wato babban malami ne na ainihin wato Basara kamar yanda Ibn Hibban a cikin ya ambace shi a cikin Athiqat an gane ko ka koma cikin tarihu Yahya na adduri mujalladi na biyu shafi na ɗari da arba'in da bakwai da almizan mujalladi na ɗaya rakam na dubu biyu da ɗari biyar da biyar da tahazibul kamal duk za ka ga tarjama wannan bawan Allah da a tahazibu tahazib da almaguni da a taqarib duk in ka koma za ga tarjama wannan saboda haka hadisin kuma yana da wasu hanyoyin banda wannan daga Anas dan Malik radiyallahu anhu wa haka wa haka bayan ga hanyoyin hadisan zamu yi su a gurguje hanya ta farko hanyar da shi wannan ibn abi zamanin ya kawo ta anan wato ɗaya ce daga cikin hanyoyin da aka roci hadisin ta ainihin wato sabit daga anas marfu'an walahu an sabit turukun kuma hadisin daga sabit din yana da wasu hanyoyin hanyar akwai hanyar al-musannif hadi wanda wannan ya kawo ta ita ce al-khazraj ibn usman an sabit bihi hanyar wannan khazraj ibn usman ita kuma hanya ce wadda abu abu daud at-dayalisi ya kawo ya fitar da ita a cikin musnad dinsa an gane ko haka Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya ce ala isnadi isnadun sahihun akan wannan isnadin ya ce isnadi ne sahihi ka koma cikin Zilalul Janna ainin mujalladi na biyu shafi na 400 sannan ta hanyar sa akwai Ibn Khuzaima ya kawo shi a cikin At-Tauhid haka Al-Bazzar a cikin Al-Musnad wannan duk sun ka kawo shi wa qala la na'lamu rawahu an thabit illa al-Khazraj ko illa al-Jarrah alhaithami shi ma ya ruwai ya ce rawahul bazzar da dabarani a cikin asagir da al'ausaf a cikin ruwayar wacce a cikin ruwaya cikin fi riwayati fihima innama ju'ilati shafa'atu li ahli al-kaba'ir min ummati a cikin ruwayoyin su su kuma ruwayar da al-bazzar da dabarani cikin sagir da al-ausaf sun kawo ta da wannan sigar cewa innama ju'ilati shafa'atu li ahli ko ju'iltu shafa'a li ahli al-kaba'ir min ummati ko ju'ilati shafa'a an sanya mun shafa'a ceto ga masu laifuffuka manya manya cikin al'ummata shi ma dai a cikin wannan isnadin akwai al-Khazraj ibn Uthman wasaqahu ibn Hibban kamar yadda mun karanta ibn Hibban ya wasaqa shi amma wasu daga cikin malamai kuma sun rauna nashi amma baqiyatul rijal din baqiyatul rijal ne na al-Bazzar da aka rijal rijalus sahih to wannan a gurguje akwai hanya ta biyu ta ma'amar an thabit bihi ita kuma hanya ce da imamu tirmidhi ya ruwaito ta a cikin jami yace kuma hadisi ne hasanun sahihun garibun min hadal wajhi haka ibnu khuzaima a cikin at-tauhid haka al-hakim a cikin al-mustadrak kuma yace hadisi ne sahihun ala shart ash-shaykhain wa lam yukhrija wa sakata adh-dhahabi shi kuma dhahabi yayi shiru ma bai ce komai ba akai ibn hibbana ya kawo shi a cikin sahihin littafin sa imam al-baihaqi a cikin al-kubra dukkanin su ta hanyar abdurrazzaq daga ma'amar bihi da haka wa hadha isnadun sahihun shi ma wannan isnadin ya inganta isnadi ne sahihi akwai hanyoyin suna da yawa ya kawo su wajen hanyoyi guda biyar akwai bari mu faɗi iya hanyoyin ba sai mun faɗi wanda suka kawo hanyoyin ba akwai hanyar muhammad ibn ubaidillah al-qattan an thabit bihi akwai hanya ta hudu ta biyar kai ko Muhammad ibn Thabit Muhammad ibn Thabit ibn Ubaidillah al-Asri shi ma daga Thabit bihi akwai at-tariqu thaniya ta hanyar Ash'ath al-Haddani daga Anas marfu'an an gane ko sannan akwai hanya ta uku Qatada an Anas marfu'an akwai hanya ta hudu Ziyad an-Numairi an Thabit bihi akwai kuma hanya ta ƙarshe ta biyar ita ce hanyar Yazidur Raqashi an thabit bihi an gane ko duk sun kawo kowace wasu hanyoyin sun inganta wasu kuma hanyoyin ba su inganta ba da haka hadisin ya inganta ta wasu hanyoyin da dama kamar yadda duk mun karanta mun ji su ina fata an gane yake cewa wa haddathani ishaq an ibn khalid an ibn waddah an ibn abi shayba qala قال حدثنا محمد بن مصعب عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر وأول من تنشق عنه الأرض وأول شافئ وأول مشفع صلى الله عليه وسلم وانا حديث حديث ne wanda yake Abu Huraira ya ruwaito shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana sayyidu walad adam ni ne shugaban duk wani dan adam in dai kai dan adam ne to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana sayyidu walad adam wala fakhara ba cika baki nake ba Allah ta'ala ne ya bani wa amma bi ni'mati rabbika ne fa haddith an fahimta min babi tahaddus bi ni'matillah ba wai alfahari nake yi ba amma ni ne shugaban duk wani dan adam wa awwalu wa awwalu man tanshaqqu anhu al-ard ni ne farkon wanda ƙasa za ta tsage in fito, wa awwalu shafi'in ni ne farkon mai neman ceto ko alfarma, wa awwalu mushaffa'in ni ne farkon wanda za a bawa ceto sallallahu alaihi wasallam. Shi ma isnadinsa da Ibn Abi Zamanin ya kawo yana da rauni amma hadisin ya inganta. Saboda shi ma a ciki akwai Ishaq bayani ya gabata akwai Ibn Wadda shi ma mun gabatar da bayani huma almutakallamu fihi ma duk an yi maganganu akan su mimman taqaddama tarjamatu cikin wayanda tarjama su ta gabata akwai wayannan manyan malamai duk suna da rauni ka ƙara kuma Muhammad ibn Mus'ab ibn Sadaqa ibn Ma'in ya ce laysa bi shay Imam Zahabi ya ce mashahu Ahmad ibn Hanbal mashahu Ahmad bin Hanbal ibn Hajar yake cewa saduqun kathirul galab mutumin kirki ne amma yana da yawan kuskure ka koma cikin almuguni at-tahzib at-taqrib da zaka ga banganganin da malamai suka yi ainihin wato a kansa da haka dai tunda hadisin ya inganta ta wata hanyar ko da bamu bi hanyoyin ba saboda yanayin lokaci sai mu ainihin wato tafi a haka ko qala wa haddathani abi an ali an abi daud an yahya qala haddathani yunus ibn abi ishaq an abihi an silata an silata bin zufar قال سمعت هزيفة يقول يجمع الله الناس يوم القيامة في سعيد واحد هفاة عراة كما خلقوا يسمعهم الداعي وينفذهم البصر ولا تتكلم نفس إلا بإذنه فأول من يدعى محمد يا محمد فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك والمهدي من هديت وعبدك بين يديك ومنك وإليك ولا ملجأ منك إلا إليك تباركت وتعاليت وعلى أرشك استويت سبحانك رب, رب البيت ثم يقال له اشفع فقال ذلك المقام المحمود الذي وعده وعده الله عز وجل wannan hadisin shi ma hadisi ne wanda ainihin wato silatu bin zufar yake cewa naji huzaifatu bin yaman yana cewa yajma'u Allahu an-nasa yawm al-qiyama Allah zai tattara mutane ranar al-qiyama fi sa'idin wahidin a wuri guda hufatan ba mai takalmi kambos din nan duk baya nan wannan sandal din naka da wannan atasan da ka makalewa duk ba sa nan hufatan haka zaka tashi ba takalmi da sarakuna da talakawa da masu kuɗi da maza da mata da malamai kowa haka zai tashi hufatan uratan alagafata malam babu bariga ba shakwara da wando babu hartin ba kaza ba jallabiya ba kot duk babu kowa za a ganshi uratan tsirara hufatan uratan ba takalma tsirara kama kuliku kamar yadda aka halicce su yusmi'uhum da'i mai kira duk yana jiyar da su duk wanda saboda yanda gurin aka yi tsit da mai kira ya kira kowa sai ya ji ba wanda zai tambaya wai me ake ta cewa ne saboda yawan mutane ka duba dai tun daga farkon halitta har karshe da an taru guri guda amma yusmi'uhum da'i mai kira yana jiyar da su wa yanfuzuhumul basaru gani yana yana ganin su tun daga farko har karshe in ka daga kai zaka kalli har zuwa na karshe saboda ƙasa ce la tarafiha iwajan wala amta babu kwari babu kwana kawai ƙasa ce wato wato abin nan wata zaruha qa'an safsafan kaza ganta la tarafiha iwajan wala amta wala tatakallamu nafsun babu wata rai da ta isa ta yi magana illa bi izini sai an mata izini fa awwalu man yud'a farkon wanda za a kira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya Muhammad sai a kira shi a ce ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa ya kulu sai ce labbaika wa sa'adaika kira ni kenan labbaika na amsa bayan amsawa wa sa'adaika kai kadai nake neman taimakonka wal khairu fi yadayka alheri duka ya Allah yana hannunka wa sharru laysa ilayka sharri ba a jingina shi zuwa gare ka wal mahadiyu man hadaita shiryayye wanda ka shiryar wa abduka baina yadayka ga bawanka ya fada a gabanka wa minka daga gare ka yake dama wa ilaika kuma ya dawo zuwa gare ka la malja minka babu wata mafaka daga gare ka illa ilaika sai fa an dawo zuwa gare ka tabarakta albarkaka ta yi yawa wa ta'alaita ka daukaka wa ala arshika stawaita ka daidaita a al'arshinka subhanaka rabbal bait sarki ya tabbatar maka ubangijin daki thumma yuqalu lahu sannan sai a ce ishfa nemi ceto qal sai ya ce fadhalikal maqamul mahmud wannan shine matsayin shayabo din allazi wa'adahu Allah wanda Allah ta'ala yayi masa alƙawari azza wajal an gane ko yawa wannan hadisin gashi yana da tsawo isnadin sa dai wanda ibn amir zabani ne ya kawo yana da rauni amma asar din asar tunda magana ce ta huzaifatu ibn al-yaman an gane an ce daga huzaifa shi kuma huzaifa bai daga ta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba don haka asar din ya inganta mauqufi amma tunda ya inganta mauqufi lahu hukumar raf'u domin maganar da huzaifa ya faɗa magana ce da la majala lirra'i fiha babu a ba a iya kawo ta da kwatance ko shaci faɗi ko ra'ayi lalle tunda huzaifa ya faɗa ko da bai jingina ta zuwa ga annabi wato daga wajen annabi ya jota sallallahu alaihi wasallam tunda ta inganta zuwa ga huzaifa to ta inganta marfu'iya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane lokaci ya cika an ƙara ma to sai mu tsaya a wannan gabar insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik